بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شي قبل كراتم نلتاف نونية الإمام القحطاني رحمة الله تعالى عليه آه يومنا دران لتنون دران إشرين دبقوي ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu da dari hudu da ainihin arba'in da biyar za mu tashi baiti na dari da talatin da ɗaya haka ne? ko la ta'taqu din ar-rawafid da ɗaya ne da ɗaya ko da biyu naka yana da ƙari yana ɗaya akwai ziyada wacce can wadda nima ai nuska ta biyu ce ɗayan nuskar da biyu za mu tashi guda da ɗaya wadda ita ce muke bi طيب قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله لا تعتقد دين الروافض إنهم لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان أهل المحال الأهل وعزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران كملا لنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان وأوفى صاحب النقصان إن الروافض شر من وطئ الحصى إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني من كل
ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان وهما بدين الله قائمتان قل إن خير الأنبياء محمد قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل أجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد
رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان بدمي ونفسي ذانك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا فهما هما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له سهران في نصره وهما له سهران بنتاهما أسنى نساء نبينا بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان يا حبذا الأبوان والبنتان
كأن يدركنا مبشر أبواهما دين. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to yanzu za mu shiga wato wani bahasi mai amfani kwarai da malam zai tattauna mana mas'ala ta aqidar rawafid da irin da irin wato ainihin bannarsu da bala'il insu abubuwan da rawafid suke kumshe da shi na aqidu munana da kuma warware shubuhohinsu da bayani akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an gane ko musamman sayyidina Abubakar da Umar da kuma ishara zuwa ga falalar sauran khulafa da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan sahabbansa ba'asi ne mai matukar muhimmanci kwarai domin matsala ta raddi aimawa ɗan bidi'a raddi yana cikin aujabul wajibat aujabul wajibat domin in baka san sharri ba zaka iya fadawa cikin shi zaka iya fadawa cikin wannan sharri inda aka samu sayyiduna Umar aka ce wani bai san sharri ba sai ce zalika ajdaru an yaqa fi wannan shi yafi cancanta ko ya fada cikin sharri sai ce inna ma tunqadu ural islami urwatan urwa abin da ke sa a warware jijiyoyi da igiyoyin musulunci zare bayan zare idan na sha'afil islami man la ya'riful jahiliya in aka samu wanda ba su san jahiliya ba cikin addini amma wanda ya san jahiliya ya san bid'a tsohon dan bid'a ne da takunno kai zai iya gano ta ce to mu ma fata nan muka fara ku kiyaye shi yasa yan bana bakwai da yan dumin kirji in babu dattijan da za su dinga sa su a hanya sai kaga ana ta samun baraka zaka yin raddi akan aqida ta bata yin raddi wa dan bid'a wani yana cikin mafi girman wajibi mai iya magana yace min ad-dini kashfu sitri min kulli an kulli kadhibin wa an kulli bid'iyyin ata bil ajaibi walau la rijalun mu'minuna lahuddimat sawami'u dinillahi min kulli janibi zaka dole sai da raddi sai ce la ta'taqid dinar rawafidi kasan da baya di yana ta bayani kan aqida yana raddi wa jahmiya ash'ariyya maturidiyya karramiyya kullabiyya sai kuma yazo ya mana zance akan rukunin musulunci yanzu kuma sai ya ƙara waiwayo da zancen zuwa ga raddi musamman ga wadda take akhbarul firaq wa ardaha wa ar'anaha da su ne shi'a mafi tabewa mafi asara daga cikin ‘yan bidi'a babu kamar ɗan shi'a shi yasa ce la ta'taqid dinar rawafidi kar ka kudurce addini na rawafid kaga ma bai ce aqidatar rawafid ba sai ce mi addinin rawafid domin su addinin su daban addinin musulmai daban shi yasa bai ce la ta'taqid dina shi'a ba sai ce la ta'taqid dinar rawafid domin rawafid firka ce daga cikin firak na shi'a wanda su suka fi hadari rawafid sune alithna ashariya rawafid sune as-saba'iyya rawafid cikin su aka samu al-batiniyya duk da cikin isma'iliya ne amma dai rafida ta haifar da su haka shi'a tana da kashe-kashe kamar yadda ibn hazmin ya ambata da shaharistani cikin almilal wa nihal kashe-kashen su sun kai saba'in kai wasu sun kai su har sama da ɗari kai wasu har sama da ɗari uku amma dai mafi girman firak nasu da za su iya dunkuluwa a cikin su guda uku ne akwai ar-rafida akwai al-ismailiyya sannan akwai wato ainihin az-zaidiyya الرافضة الزيدية الإسماعيلية الرافضة سوني الاثنى عشرية ما سأقيدر شيخ وتولينسو guda goma sha biyu waɗanda suke ganin cewa duk wanda wato ainihin bai yi imani da su ba ko da ya fi kowa sallah ya fi kowa azumi ya fi kowa ibada ɗan wuta ne ba wai mujarradin ka yadda su musulmai ne bayan Allah na ƙware ba fa dole ya zamanto ba za ka taɓa saba musu ba a kowane motsi naka. in har ka saba musu to fi nari jahannama khalidina fiha abada imamun su na farko shine sayyiduna ali ali ibn abi talib wanda suna kiran shi al-murtada da kaji sun ce al-murtada to suna nufin sayyiduna ali a ya rasu shekara ta 39 wasu ka ce ta 40 yanzu ta 40 din bata gama cika ba sannan khalifan su na biyu al-hasan ibn ali suna kiran shi al-mujtaba al-mujtaba shi ya rasu shekara ta ainihin hamsin daidai kalifansu na uku ɗan uwan shi al-hussein da suna kiran shi al-shahid ya rasu 61 kalifansu na ainihin wato hudu shine ali ibn al-hussein suna kiran shi zainul abidin suna kiran shi as-sajjad ya rasu shekara ta 95 kalifansu na biyar ko ɗan shi na shida kenan a na biyar dan shi Muhammad bin al-Baqir shi Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abu Talib al-Baqir da suke mai lakabi kenan ya rasu 114 khalifan su na shida Ja'far bin Sadiq wanda sun fi duk wani sharrin duniya da duk wani ƙarya shi suke jingina mawa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza maganganun da mai hankali ma ba zai yi ba balle malam balle kuma jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ja'farun Sadiq ya rasu 148 na bakwai Musa al-Kadhim Musa al-Kadhim wanda ya rasu 183 na takwas Ali Ridha shi dan gidan Musa ne shi ma duka ƴaƴan ainihin wato diya ne da jikoki Ali Ridha ya rasu 203 na takwas kenan na takwas na bakwai Musa ne na Musa shine na bakwai na takwas Aliyu Rida sai na tara kenan ko Muhammad wato Al-Jawad kenan ko Al-Jawad ko Al-Jawad duka suna cewa Muhammad bin Ali da ya rasu 220 na goma dan shi Ali bin Muhammad shine Al-Hadi shine na goma ya rasu 254 na ainihin wato 11 shine Al-Hasan Al-Askari الحسن سنا مي لقبي العسكري الحسن ابن علي كان دان wancan ne shi ma ya rasu 260 na 12 shine na karshe ko Muhammad bin al-Hasan al-Askari wanda suke mai lakabi al-Mahdi mahadin Shi'a kenan ba mahadi na ahli sunna ba suna mai lakabi da ainihin al-Qa'im suna mai lakabi al-Hujja suna mai lakabi alka'imu bilhujja alga'ib alkha'if almuntazar duka dai da sauran duk da abin da ya fi dacewa a ce almauhumu tun da babu shi kawai karya ce shi an haife shi 256 wafacin shi su a gurinsa ai bai mutu ba yana cikin wani rami ana jiran shi suka ce ba zai zo ba sai duniya ta cika da banna shi yasa suka halatta dan shan giya yan zina dai haka nan na abubuwa dan kashe mutane a dan kakkashe bayan Allah wai dan ya zo sai su yi mai mubaya'a abin da ya tarihi ya nuna cewa muhammad ibn al-hassan al-askari yaro ne da bayan haihuwar shi bai jima ba ma ya rasu bayan allah da shi ne suke ta wannan wannan jar to su kuma ismailiya sun saba da alifna ashariya daga 'ya'yan ja'far as-sadiq cikin 'ya'yan ja'far akwai musa mun ji shi shine khalifa na bakwai a gurin ar-rafida ko su kuma Ismailiya suka ce su ba su yarda da khalifancin ko wilaya ta Musa ba Ismail za su ɗauka an gane ko daga na aka samu Ismailiya su kuma Zaidiya ba ma a zo kan Ja'far ɗin ba ba a zo ma kan Muhammad ba daga kan Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib suka ce shi za su ɗauka ba ainihin Muhammadun al-Baqir ba to su ma suka balle to wanda suka fi dama dama cikin ukun nan su ne zaidiya domin zaidiya ba sa kafurta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda cewa Abubakar da Umar na da falala amma a gurin su Aliyu ya fi shi ya fi su falala amma sun yadda da khalifancin Abubakar da Umar tunda imamatul mafduli ala al-fadil jaizatu wanda ke ƙasa ya shugabanci ga wanda yake sama da shi ya halatta sai suka ce to dan a wannan guri suna da ƴan sabanin su dai a gurare mabambanta a cikin masail na fiqh da masail na aqida amma dai aqida su ba kai tsaye ba za a ce tana kafirtarwa sabanin aqida ta rafida shi yasa sai tahziri akan rafida kawai su rafida su ne waɗanda suka yi rafdin khilafa ta abubakar da umar suka ce khalifancin su zalunci ne bal suka jingina su zuwa ga kafirci bal suka ce babu ma a jahannama babu wanda za su fi shan azaba kamar abubakar da umar suka ce abubakar da umar da uthman da muawiya da abu sufyan da ainihin aisha da hafsa da ainihin hind bintu utba da ainihin ummul hakam wanda duk su ne fiyayyin mata da suka ba addini kariya suka ce to su ne sharrul khalqi wal khaliqa haka alƙimmi ya ambata la'anahullahu suka ce babu wanda ya kai su sharri cikin halittu na mutane da cikin halittu na dabbobi su ko mutum ba zai taɓa zama musulmi ba sai ya tsine musu albarka kuma ya bayyana tsine musu albarka inda ya san ba za a kashe shi ba ko ba zai ci duka ba ka ko yanzu ya dai ya mutu da tsinuwar shi a ɓoye ko ta fito fili ya zagi suna na aisha ai sai mun ragargaje shi wannan gaskiya ne mun ragargaje shi تعالى لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين أيوة تصبو دهك وإنن إن شيع سنفق وهدري يسا ذا مجياتي إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني an fahimci wannan ko to da ka sai ya ce karkai kudurin addini na rafida addini na na 'yan shi'a muka ce ya ambaci addini bai ce firka ko ya ce aqida ba saboda su ɗin ba musulmai ba akwai wasu aqidu na shi'a suna da yawa kowace aqida guda ɗaya a karan kanta kafirci ce to ina ga haɗuwarsu kaga aqida kafirta sahabban annabi kafirci ce imam malik ya yi hujja da faɗin allah ta'ala li yaghiza bihimul kuffar ce duk mai jin haushin sahabban annabi kafiri ne in ji allah malamai da yawa sun wafaka mawa imam malik kamar su al-imam zahabi kamar su al-imam ibn kathir kamar su imam al-qurtubi da sauransu kai haddasa al-imam al-baghawi sun tafi akan cewa haka nan ne duk wanda ya ce kafiran annabi sahabban annabi kafirai ne to shine kafirin kaga wannan ɗaya kenan suna da aqidar nana Aisha radiyallahu anha ta yi wannan aikin na lalaci da ainihin munafukai suka jingina mata wanda kuma Allah ya wanke ta sai ba su yarda ba kaga sun karyata Allah sumuni guda Allah ya saukar kuma ya ce in dai mutum mumini ne kar ya ƙara la menene an ta'udu li mithlihi aw ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minina kaga mafhum in lam takunu mu'minina sai zan ku ta yi in ba mumine ne amma in ku mumine ne kar ku ƙara kaga nan ma kaga aqidar su ta kafirci ta ƙara bayyana suna da aqidar qur'anin nan bai cika ba abinda alqimmi ya ambata za ku ji ana cewa ambatan shi za a yi mai shi'a raddi saboda hatsabibi ne ba ƙaramin fitsararre ba yace alqur'ani ɗaya bisa hudu na alkur'ani shine yake yanzu uku bisa hudun sabakar da umar da usman duk sun ɓoye ce kuma wanda yake yanzu a cikin mushafi ko dai ya zama an canza shi ko dai ya zamanto an rage wani abu ko ya zamanto an ƙara wani abu kuma ba mu san wanne aka rage ba wanne aka kaice a takaice dai kawai kan ma imani da shi shi kuma Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun hakimin hamid to kaga wannan ƙarya ta Allah ne haka aqida ce ta me ta kafirci suna da aqidar rafida kenan ko suna da aqidar albada wadda za ta iya zama ita ce akhbaru aqaid shi'a cewa Allah yana kuskure dayima abu wata fahimtar da bai gama gane shi ba sai daga baya daga duk me ya ja musu ina aqidin kiyayyen Abubakar da Umar da sauran sahabbai ya ce da suka suka ce abokan da umar 'yan wuta ne sai a ce to ga ayoyi ga hadisai an bayyana 'yan aljanna ne da suka ce a lokacin Allah bai gama gane halinsu ba ma daga baya munafuncinsu ya bayyana sai ya saukar da wasu ayoyin da suka nuna cewa su 'yan wuta ne sai abubakar da umar ɗin suka goge su sai suka goge su sun zaga na ɗan shi'a babu dolo irin shi da tufka da warware akwai ayoyi da yawa cikin ƙur'ani da suka ce abubakar da umar ɗin ake zagi don haka ne me yasa su ba su goge su eh me yasa ba su goge wa'innan ba to don haka kaga wannan aqida ce ta kafirci jingina ma Allah na ƙasa da tawaya suna da aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato annabin rukon ƙwarya ne ko annabin lalura da sun ce khanal aminu fasaddaha an haidara da asali annabtar aliyu aka ce a ba malaka jibril wai sai ya yaudara kaga na kidan kafirci da yawa za su guji roko sun jingina ma Allah ta'ala mujamala wanda sifa ce ta matsoraci ga mutum yayi ba daidai ba ka kasa mai magana ko sannan sun jingina mawa sai abin ga mala'ika jibrilu yaudara shi kuma Allah ya kira shi mu al'amin ko? zai kowace amini nazala bihin ruhul amin kuma ya kira shi inda dil'arshi maki muta'in samma amin sai suka ce kha'in ne kuma su da kansu ma a magana kan ibn al-uthaymin ya kawo cikin alƙawlin mafi sun warware kansu yace khanal aminu kaifa lil amin an yakhun kane ko sun jingina mawa Allah subhanahu wa ta'ala kai bari dai in takaice muku nikmatullahi aljazairi Allah ya tsine mai albarka dan kasar jazair bai wuce shekara kalan 200 da wani abu ba da rasuwa in ma ya kai cewa yi duniya ta sani Allahn da muke bauta mawa ba zan ba Allahn da suke bauta mawa in ji shi ya ce ba shi ne Allahn da ya aiko annabi Muhammadu kaga ya raba gaddam cikin littafin butulani a ka'idi shi'a ya kawo wannan zancen hakan nan littafin littafin na as-su'al wal jawab na aqaidu shi'a al-ithna ashariya ya kawo wannan jawabi sannan na daga cikin abin da ya suke akidun da suke da shi na kafirci kai imamansu matsayi irin na wuce ma matsayin annabawa matsayi na ubangiji su ba su wato gudanar da halittu da gudanar da rayuwa a duniya da ba su isma cewa ba sa yin laifi isma mutlaka wannan kaɗan ne wato menene faidun ne min qatratun min faid qatra min faid na kafircin yan shi'a kowace aƙida ɗaya cikin wannan da muka ambata ta isa ta mai da mutum fir'auna a cikin kafirai to ina ga dukkan me dukkan aƙida shi yasa zai ce innar rawafid sharru man wadi alhasa sai ce ahlul muhali in shi annan ma'abota muhal alhila ne ma'ana ma'abota yaudara hila takan zo da ma'anar yaudara abota yaudara wa hizbatu shaitan wanda suke rundunar shaitan hizbar shaitan kuma humul khasirun ja'alu ash-shuhura ala qiyas hisabihim sun sanya watanni musamman watan ramadan akan kiyasi na watannin su ba sa aiki da watanni na alhijriya saboda me saboda wanda ya sunnanta yin lissafi da hijriya shine sayyidina umar ba wanda suka tsana a duniya kamar umar sau da ba wanda ya ragargaje kakanninsu da iyayensu ya yi musu filla-filla kamar sayyidina umar daga suke jin haushin shi radiyallahu anhu wa arda wa akhza Allah man abghadahu wa qala wala rubbama kamula lana shahran babu mamaki wani lokaci watanni biyu a lissafin mummuna ahli sunna da ake lissafi da ganin watan ya zama duka sun zo a cike ana duka sun yi kwana talatin talatin wala rubbama naqasa alladhi huwa indahum ba mamaki wanda ke gurinsu kuma shi sai ya zamanto bai cika ba kaga mu kuma namu sun cika kaga bayan da za a yi mu ɗauki azumi tare da su bayan da za a yi mu ajiye tare da su kuma haka nan ne sai mu ɗauki azumi ɗan shi'a ba su ɗauka ba hammi uku hammi hudu sai mu yi sallah da kwana uku kwana hudu sannan su yi sallah a wannan ba abin damuwa ba ne sallar su ta banza sallar su ta wofi eh ba ta da amfani kuna da su ko to haka dan shi'a yake wanda ya san yan shi'a ba a sallah da su ba a ɗaukan azumi tare da su kuma ma wai mutum na shi'a da ma a cin abincin shi ya azumin me na ba azumi dan me zai yi azumi ko sallah ba ta sha musu kai ba akwai wani tsohon kaset da mala albani ya yi kaset din shi kan shi kaset din da ya kai 1999 ne ina ga kaga shekara 24 da ya kaset din to a cikin kaset din ya kunna wani tsohon kaset na sunala abubakar farfaro imamin farfaro na na na na sokoto lokacin da ainihin muslim brothers suka suka suka suka yi kaburin su a Najeriya da aka tura su kasar Iraq kasar Iran ce sun yi kwana 40 Fihran ne sunan Asima su ko eh Tehran ko ce to kwana arba'in ba su ji kiran sallah ba an ce daula ce ta musulunci amma kwana arba'in ba su ji kiran sallah ba da kunninsu wanda annabi in zai tura runduna cewa ke ku tsaya in kun ji kiran sallah da asuba to kar ku kai hari musulmai ne in ba ku ji kiran sallah ba ku kai hari kaga inda su Khalid bin Walid a lokacin sun zo dole su tada Iran mana dole su tada ta to dan shi'a kenan ba Zaki har aka yi mai wannan wato ainihin yakin basasan aka yi gazo badarin ko aka samu katila badirin da aka jefa a kalibu badir a wannan husaini ya tashi ba shi da masallacin juma'a ko na kansu salawatu babu a falo ne in sun ga dama su yi sallarsu dan shi ba addini ya sha mai kai su a gurin su juma'a har yanzu bata zama wajibi ba so da juma'a ba a yin ta sai bayan wali imami a gurin su to yanzu kuma babu wani imami wanda yake mu'tabar har sai wancan mahadi ya bayyana nasu sai dan shi ya fi kowa iskanci a duniya Allah ka tsare mu to shine sai ya ce wala rubbama naqasa alladhi huwa indahum wafin ba mamaki wanda yake gurin su cikakke mu a gurinmu ya zama tauyayye ne kila 29 yayi wa aufa sahibun nuqsan wanda yake ma'abucin tawayan kuma ya zama cikakke ne ma'ana mu namu da yake tauyayye 29 nasu ya zama to cikakke ma'ana dai wato ba sa ba sa yin ibada tare da mu don ba su yadda ma da lissafi na hijiriyar da muke amfani da shi ba wasunsu suna yin lissafi daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wannan kuma shi ma taqiyya ce dan ba annabin ne a gaban su ba amma galibin su suna yin lissafi da ainihin wato wata na farisanci ne wanda yake farawa da Nairuz ina ga Idun Nairuz Idun Nairuz wanda yake ina ga 20 yana yin daidai da ko 27 ne ga watan March ko wani abu makamancin haka to da shi suke lissafi idi ne na na farisawa asalin tunda ita iran din ita ce farisa asalin garin masu bautar wuta su har yanzu ba su bar bautar wuta ba yan shi'a har yanzu suna bauta ma wuta ko lokacin da suka yi ta rikici da buhari bai da lafiya shugaban ƙasar najeriya kwance tsohon shugaban ƙasa da ya tafi magani sanda aka mai canjin juyin jinin nan ai wuta suka tasa a gaba suna ta 'yan du'o'insu ya karya dawo sun ce sun mai kuciya ba zai dawo ba haka kenan shi a suna rota-rota har yanzu har yanzu man sha baha bahu fama zalama إن الروافد شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني للي أنشي رافضة سوني شر وندي يتاكا وتؤنيهن أقوى معنى وندي يتاكا قسا من كل إنس دقا كون ɗan adam natsikin mai magana aujani ko aljani duk wani mutum duk wani aljani ya fi ɗan shi'a dama dama kuma haka ne madahun nabiya sun yabi manzan Allah suka ce suna son shi sallallahu alaihi wasallam wannan a zahiri kenan wa khawwanu ashabahu amma suka ce sahabban shi maha'inta ne wa ramawhum bizulmi wal udwani suka jefe su da zalunci da ta'addanci habbu qarabatahu sun ce suna son ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabbu sahbahu kuma sun zagi wato ainihin abokanan shi ɗaliban shi jadala ne kaga wannan abun gaddama ne guda biyu inda Allahi a wurin Allah mun takrida ne da ke warware junansu da suka ce suna yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai suke zagin sahabban shi kaga akwai tufka da warwara maso ɗa ya so me maso uwa ya so ɗanta ka ce kana son manzan Allah su salama ka ce matar shi kuma mutuniyar banza ce matar da an ce wa ka so a duniya ya ce aisha yomi aka yi kenan ka ce kana son manzan Allah su salama ka ce manyan waziran shi manyan abokanan shi ɗan wuta ne kafirai ne zindiƙai ne kuma fa su ne surukan shi su yake ba amanar rayuwar shi su yake ba amanar addinin Allah su yake ba amana ta al'umma wata ta zo ta ce ya rasulallah kaza kaza ya ce je ki dawo ta ce in ban same ka ba fa sai ce fa'ati a babakarin ki zo gurin abubakar mana annabi ya yarda dawa dawa duk abin da zai iya ma wannan matar taimakonta ya yarda abubakar zai mata su ce ki zo gurin zo gurin abubakar sanda annabi bai da lafiya ya ce mana na sha kawo takarda in yi rubutu sau da kar wani mai buri ya zo ya yi buri wa ya ballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar yana cikin musulun shi kuma Allah da manzansa da mumine ba su yarda kowa ya dau mulkin nan ba sai sai na abubakar shi annabi ya yarda da shi Allah da kanshi ya yaba إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين لا مذوم جفل لدي أبو بكر هكا سيدنا عمر هكا سيدنا عثمان النبي يا أولي يا أبو بكر دا عمر يا أورا ما عثمان ديا لا يجيوا إلى تفرقوا كسكولي نيتو دا ترسو سيقار أورا مشواتا أي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين kuma a wani hadisin duk da na da rauni isti ina son muke kawo shi annabi ya ce mu usman da muna da ta uku da mun aura maka yanzu fi sabilillahi ko dai ni da nake dole dole ai bana yadda ba in baka ta farko na tabbatar zindiki ne kai kuma in kara maka yo ta farko ma ba ya kasa ko ta ba ai duk inda za a shiga fito ya kasa ko mun yata kamar Allah ya kyauta ya tsare ni ya kare ni a ce in ba mawa dan bidiya dan tijjaniya auren yata can in gano cewa wannan mutumin faɗan tijjaniya ne ya yi imani da wanda ya ce wa man yuhibbu ni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani wala ya sako min iyata za dole ne in karabitin dan tijjaniya ne in ya yadda ya dawo a mai wankan tsarki ya fahimci addini to kuma bai yadda ba to shikenan ai ba a dole cina kan cinawa ba ruwa bane rike tijjaniyar kaka banni da sunnata zaka sako min iyata yawwa ai zancen gaskiya ne zancen gaskiya ne an fahimci wannan ai to don haka wa wannan yasa ya ce in madahun nabiyya wa khawwanu ashabahu muna zancen warware junan su ko sun ce suna son annabi kuma suna zagin sahabban shi sahabban nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba su ya yarda da su ya mutu yana mai samun natsuwa da cewa bai bar baya da ƙura ba ta kuma za a zo a ce su maha'inta ne kuma mutum ya ce yana son annabi kuma cewa suna son annabin ma propaganda ne kawai ƙarya ce ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi ba Allah ma ba shi ne a gabansu ba akwai cikin littattafansu da ayyukansu da ke nuna idan dan shi'a zai yi rantsuwa akan ƙarya to zai iya rantsewa da Allah amma in ka ga ya rantse da sayyiduna Ali to gaskiya ce ba zai taɓa yadda ya rantsuwa da Aliyu akan ƙarya to kaga rantsuwa da sayyiduna Ali ma kafirci kafirci ne to ballantana kuma har a fifita rantsuwa da shi akan rantsuwa da Allah subhanahu wataala kaga wannan an samu tanakudis tanakudi na biyu tunda ya ce jadala ne ko gaddama biyu ce tanakudi na biyu da suka ce a menene habbu qarabatu suka ce suna son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ma kawai a wato tajawuz ne kawai eh an ji muje at-taslimul jadal an ji kuna son iyalan gidan annabi amma me wa sabbu sahbahu kuma suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da annabin ya yarda da ni da waɗannan sahabban nashi har ya kulla surukuta da su ya aura daga gare su ya ba su aure ya ba su aure ya nada su kwamandoji na fita yaƙi ya ba su khalifanci lokacin da zai fita ya tafi yaƙi cewa na kai yanzu ka kula da kaza ya yabe su cikin hadisai sun fi shukin masaki to me yake nufi shi ma annabin yaudara yayi da yake yaban wanda yake abin a zarge shi in kun ce taqiya ce yayi annabin ne zai yi taqiya me ke sa ayi taqiya tsoro ko to annabi wa yake tsoro in ba Allah ba babu to kaga akwai tanakubi sannan cewa suna son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zunzurutun ƙarya ce domin zaɓa suka yi suka zaɓi ɓangaren unsuriya su da ta'assubanci suka zaɓi wanda yake da ya shafo jininsu na maguzawa a gane ko shi ne kaga cikin imamansu idan ka fidda sayyiduna ali ka fidda alhassan ka fidda husaini sauran duk da suka ce suna so albarkacin mai jinin farisanci da ke yawo a jikinsu ne domin haka ne sai duna ali ba alhassan da husaini ne kaɗai yayin shi ba yana da ‘ya'ya sun kai 27 ba wanda shi ake ambato cikinsu baltsi ne masu albarka masu ke saura sannan shi sai duna alhassan ba shi ne ɗan sai duna ali na farko ba yana da ‘ya'ya da yawa don shi matan da ya aura a duniya sun fi wanda sai nuna alin ya aura har sai nuna da kan shi ke cewa ku daina bawa na aure ya cika sakin mata to yana da ɗiya da yawa ko ɗaya ba su ɗauka cikin ‘ya'yan sai nuna hassan ba alhusaini yana da yana da ɗiya da yawa ba wanda suka ɗauka ciki sai ali ibn al-husaini saboda me saboda ali ibn al-husaini wato ɗani daga wata sadakar sayyiduna Husaini wadda sayyiduna Umar ya bashi kyautatta da aka yi yakin Farisa aka ci su da yaki Umar ne ma ya bada kyautar kuma aka dawo ana tsini mushi albarka aka haifi Ali ibn al-Husain ya haifi wato ainihin Muhammad ibn al-Bakir ya haifi Ja'far ya haifi har zuwa Muhammad ibn al-Hasan al-Askari din to suna son su ne saboda waccan mata me yasa muka ce saboda shi sayyiduna alhasan din da kanshi alhasan da kanshi shi ma fa kashe shi ake aka yi guba aka bashi ya sha ya mutu me yasa ba sa bikin bakin cikin mutuwar alhasan sayyiduna ali sara wuyan shi aka yi me yasa ba sa bikin bakin cikin mutuwar ali kun taba ji kenan hatta alin ba sa san shi tunda a gurin su makoki da kuka da tada hankali kan an kashe wani na nuna cewa ana son shi ko shi yasa suke tada hankali a shura an kashe wa an kashe Hussein to me yasa ba su tada hankali lokacin zagayowar mutuwar Sayyidina Ali duk da shi ma shahada yayi me yasa ba sa kuka da bakin ciki zagayowar mutuwar Sayyidina Al-Hasan kaga kenan mun san shafa-shafa mun san tsufa akwai magana suna al-Hussein suna wannan kukan ne don su tada hankalin al'umma a zubar da jini a yi ta kashe bayan Allah kaɗai shi ne. Sannan ‘ya'yan shi da suke so ba don jinin nubuwa da ke yawo a jikinsu ba ne saboda jinin farisiya ne da ke yawo a jikinsu. an gane ko so da jinin farisiya ne da ke yawo a jikinsu kifi na ganin kan yajar koma sai ya ce faka'annama alun nabiyyi wa sahbuhu kai ka ce iyalan manzan Allah salama da sahabban shi ruhun ya dummu jami'a da sadari kama wani ruhi ɗaya ne da ke cikin jiki guda dukkansu ɗaya fi a tani aka duhu ma shari'atu ahmadi ɓangarori ne biyu al'alu wa sahbu addininsu shine bin shari'ar manzan Allah bi abi wa ummi zalikal fi'ata iyaye na su zama fansa ga wa'annan bangarorin biyu fi'atani salikatani fi subulil huda bangarori ne biyu da suke tafiya akan hanyoyin shari'a wa huma bi dinillahi qa'imatan kuma su din biyu da sahabbai da iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaye akan addinin Allah subhanahu wataala daka babu wato ainihin zancen a raba tsakaninsu abu ɗaya ne an gane ko kawai shi'a munafuncin su ne da ƙoƙarin raba kan al'umma yasa suke bambanta tsakanin iyalan annabi da sahabbai duk da kasancewar iyalan manzon Allah suna da ƙarin falala waɗanda suke bayin Allah na ƙwarai a cikinsu tunda Allah ta'ala ce kulma as'alukum alaihi min ajarin masu altukun min ajar illal mawaddata fil kurba ya ayat take farkon farko farkon ayi haka na kare da na karanta ta da kuskure ko in ajarin ilal mawaddata fil qurba shahidin da ya fito ba komai nake nema a gare ku ba face soyayya ga waɗanda suke yan uwana na kusa kaga ciki in dai musulmi ne ba a fidda kowa ba hatta su Abdullahi ibn Abbas su al-Abbas da zuri'a ta ainihin ta zuri'arsu da zuri'ar sayyiduna ali dukkansu iyalan annabi ne wajibin musulmi ya girmama su shi yasa sahabbai ke girmama iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi roƙon ruwa sai sayyiduna umar ya ce abbasu wuce gaba ka ba mu sallah tunda kai ammun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga hadisi cikin bukhari sayyiduna abdullahi ibn abbas in ya je karatu gurin wani sahabi da ya fito ya gan shi a kwance kura da yashin madina na buɗe mai fuska sai ya ce haba ya bi ammi rasulillah lau arsalta ilayya la ataituk da ka aika sai in zo duk da ya haife shi amma saboda yana ganin me jinin manzon Allah ne sallallahu sai ya girmama shi to da haka yan shi'a ne kawai da shirman su kul inna khairal anbiya'i muhammadu sallallahu alaihi wasallam kace lalle mafi alkhairi cikin annabawa shine annabi muhammad wa ajalla man yamshi ala al-kuthban shine mafi girma shin waɗanda ke tafiya a saman ƙasa kuthban jam'i ne na kathib wanda shine tidin rairayi tidin yashi amma dai ƙasa yake nufi ana mafi alkhairin wanda ke tafiya akan ƙasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa daraja cikin mutane ana sayyidu waladi adama wala fakhar bal azance mafi inganci babu halittar da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم bayani kan falalar annabi ba abu lokacin da za mu iya magana a kai kamar yadda wani yake faɗa kan falalar na na aisha radiyallahu anha wani mawaƙi ne na hausa ɗan gidan malam aminu daurawa ta kwarana huzaifa ya ce kaɗan na sani kaɗan na faɗa a cikin yaban mama kaɗan na sani kaɗan na faɗa to duk abin da za ka faɗa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaɗan ka sani ko lokaci ba zai baka dama kaɗan ɗin ma ka juye shi ba sai dai a ɗan bincina kawai ai annabi ya wuce inda kake tsammani to ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama falala cikin halittu wa ajalla sahbir rusuli sahbu muhammadin mafi girma cikin sahabba wato mabiya annabawa da manzanni su ne mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi rayuwa da shi tunda Allah ya ce kuntum khaira umma ukhrijat linnas al'umma ta musta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafi kowace al'umma daraja to cikin al'ummar annabi ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to kake kenan sahabbai sun fi daraja duk wanda ba annabi ba to bai kai sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja ba wa kadhaka afdalu sahbihi al-umaran kuma kamar da yanda su sahabban suka fi cikin mabiyan annaba sun fi kowa daraja ko to a cikin sahabban wanda ya fi falala shine abubakar da umar wannan sayyiduna ali kan mimbari yake faɗa yace mafi alkhairun mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar da umar da usman sai ya shiru an san shine na hudun ko amma ai yabon kai jahilci eh mace ce take cewa yabon kai jahilci amma yau sai na dana wato sai ta dan yi jahilcin iyayen mu mata kenan yasa wani ya ce yace da kaji mace tana astaghfirullah Allah na tuba eh to in an yi laifi ake tuba ita kanta yi laifin ne take tuba daga kafi ne an gane ko to banna za ta yi in ta fara Allah na tuba to sayyiduna abubakar da umar su suka fi kowa daraja cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ali yace na shajin annabi yana cewa kuntu ma'a abi bakrin wa umar kharajtu ma'a abi bakrin wa umar zahabtu ma'a abi bakrin wa umar yace buni buni dai kaji annabi tare da abubakar da umar tare da abubakar da umar rajulani kad khuliqa li nasri muhammadin mazaje ne biyu man abubakar wa umar an halicce su ne don taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bidami wa nafsi dhanika rajulani na ba da jini na da rayuwata fansa ga waɗannan mazajen guda biyu mana da wani abu zai tunkare su zan iya haƙura in salwantar da rayuwata in sadaukar kai afuwan ko salwantarwa aikin ba a shaƙe sai a ce sadaukarwa in sadaukar da rayuwata da jini na dan su su tsira shine ma'anar bidami wa nafsi zanikar rajulani zanika yani kamar a ce hadani ko ga wanda suke kusa kaga zalika wanda yake nisa guda sai a ce zanika su biyu kenan ko فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له سهران أبو بكر دا عمر فهما سوبين نسوني وأن دا اللذان تظاهرا وأن دا سكة تيمكي جونا سكرفي دا كرفي لنبينا دوم من زم صلى الله عليه وسلم منا سكة تيمكا التظاهر haɗa kai ko suka haɗa kansu suka ba da tallafi don taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce tazahara lahu ya taimaka mushi tazahara alaihi ya sun haɗa kai don su cutar da shi wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mala'ikatu ba'da zalika zahir shi kuma da ma'ana ta biyu wato taimako to da Abubakar da Umar mutane ne biyu wanda suka taimaki junansu don ɗaga addinin Allah. Da an ce a taimaka fi sabilillahi da kaga taimakon sayyidina Abubakar yanzu kaga na Umar. Lokacin da aka kulle annabi da iyalan gidan shi aka yi musu ɗaurin talala a Makka ba wa'inda suka fi kai tallafi kala Abubakar da Umar. Kai shi Umar a fili ma yake ka an hana kowa ya kai musu abinci. To shi a fili yake kaiwa. sai ma ya zo ya gaggaisa da su abu jahal ina zuwa ya ce zan kai ma banu hashim ne taimako a can inda kuka tsare su rabu da shi to wa to ka biye mai ka mutu da zai yi hijira kowa na yi a ɓoye shi ne bayyanawa ya ce duk wanda ya gaji da rayuwa yake son uwar shi ta kukan mutuwar ɗa ta zama wanda yake son matar shi ta zama bazawara 'ya'yan shi su zama marayu mu haɗu bayan dutsen can gobe da asuba zan fita ba wanda ya gigin ya je ya tare shi Allah ya samu dace to sai ce fi nasrihi wa huma lahu sihran kuma su din wato sirrikai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya aure yayansu ya aure yayansu bintahuma asna nisa'i nabiyina ƴaƴansu su biyu ƴaƴan Abubakar da Umar da Aisha dawa da Hafsa asna nisa'i nabiyina yani afdal sune mafi falala cikin matan annabinmu yani ba'da ba'da Khadijatul Kubra bayan sayyidatuna Khadija ta Khadija matsayinta daban an gane ko duk da wasu malaman na ganin fa Aisha ta fi Khadija bin Baz na da wannan ra'ayi amma an kalli wasu nusus din fa ummuna Khadija ba wasa ba shi yasa su suka ce da suka dan yi tarka-tarka aka ja aka ja ce ko a ce mana da da Khadija da Aisha su suka fi daraja ce to to an yadda eh sai Allah ya lafiya ku ai kamar waye ya fara musulunta wannan ya ce sayyidina Ali wannan ya ce Abubakar wannan ya ce na na khadija ce to a ce cikin mata khadija cikin manyan mutane abubakar cikin yara sai na ali abu hanifa shi ya raba wannan gaddam kaga shi kenan kowa ya yadda ana babu jayayya ba ba ɗayan biyu da suka saba akan wannan ba mutum biyu da suka saba akan wannan cikin masu hankali to haka ana wato duk inda ya zan ba za a yi sabani ba shi yafi dacewa dan sabani ba alheri ba an gane ko aiwa to da ka da sayyidatuna Aisha da sayyidatuna Hafsa sun kasance matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bintahuma asna nisa'i nabiyina wa huma lahu bil wahyi sahibatan kuma Hafsa da Aisha sun kasance sahiba ana nufin mata ko sun kasance matan manzon Allah ne da nasi na wahayi sallallahu alaihi wasallam da nasi na wahayi Allah ya ce wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha hadisi ingantacce a Bukhari ya ce nana Aisha da Hafsa annabi ya ba su labari na wani sirri sai suka ji daɗi ka san mace in ka nuna tafi kowa to nan fa sai mulki ya tashi suka ji daɗi sai su je su samu wance kin san matsala kaza ka ce ba sani ya ce ai ni ko an gaya mu ke ba za a gaya muke ba wane ke har maganar ta abun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da da wahayi kaga da nassin wahayi na alqur'ani Aisha da Hafsa matan manzon Allah da nassin wahayi na sunna kuma sun fi kowace mace daraja cikin matan shi bayan Khadija domin nana Aisha Allah ne ya zaba ma annabi ita sallallahu alaihi wasallam malaka jibril ya zo mai da wani dan butun butuni na nana Aisha ya rufe mai fuska da wani wato ainihin yadi haka sai ce mai hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah wannan matarka ce duniya da lahira a lahira kuma annabi yana ina aljanna mafi daukaka ma ya ce wata ran dai sai na buɗe wannan ɗan butun butunin ya ce sai na ga kece bayan an yi auren ne annabi yake ke gaya mata a mafarki ma ya gani sai ya ce to in kana khairan fa sayumdihillah in dai alheri ne to auren nan Allah zai tabbatar da shi kuma ko sai da aka yi auren ita ko Hafsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wata ran sai ya sake ta ya sake ta tana hanya gonda cikin bai haka sai malaka jibrilu aka sako mishiyon nan da nan sai ma annabi raji'aha fa innaha kanat sawama qawama maza ka mai da ta saboda tana yawan sallah tana yawan tsayuwar dare shi yasa ai mata annabiyin suka zauna ana alfahari ka san mace sai da alfahari ana Aisha ta ce ni Allah ne ya zaba ma annabi ne sai ta gyara zama Hafsa ta ce da aka sake ni Allah ya ce a maida ni Zainab ta ce ka ku gafa na yi shiru eh ni ma Allah ya daura aure na a sama falamma qada zaidun min hawa taran zawwajanaka kowace da na tabbalal to amma dai Aisha da Hafsa su suka fi su suka fi daraja cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to za mu tashi falalar iyayen nasu abawahuma asna sahabati ahmadin ya habbadha al-abawani wal bintani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قرأتونا شاء يا مكيكم